له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke yankuwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata takwas ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1446 wanda ya dace da shidda ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da bakwai cikin littafin fiƙin suna na sai da sabik insha Allah darasi na arba'in da bakwai kayan akwai yan tambayoyi ta harko yana cewa an ce idan mutum ya yi armi don zinihin da yake tsakanin shi da Allah an yaye mishi sai zinin da yake tsakanin shi da bayi makullum ya ga muku abinda kullum lamari na addini wannan tambaya da lokacin da kaji an wannan magana kamata ka tambaye wanda ya yi ta ana take shi ne magana in ba in ba ba to jin magana ba to to jin ta ba hira ma to jin magana ba an kare mishi kai ya madan zulun ka wallahi ba to jin ta ba na san dai akwai magana ruwaya cewa wanda ya arme ya cika rabin addinin shi ya tsoro Allah cikin sauran amma magana ajaye ma zulun ka kan aure Allah ba san to jin ta ba zama sai addu'a ta khatamul qur'an wadda ake rubuta ba alqur'ani to wani addu'a ba ta da tushe ba ta da ruwa ya kome rauni ta daga nan sallar salama shi ya sa zaɓa kamar bugon saudiya musafi na madina sun ma babu ita don mai aka an waye gari mutane suna ɗauka wani addu'a kamar wani abu ne wanda ya zo a sunna ko ya tabbata a sunna ba laihi ba ne ba kai addu'a ba zai ƙare ƙwararri amma a keɓance addu'a kaza ta zo ita za a yazumta babu shi a sunna ma da addu'a ta alkhairi kana yi amma dokanta dan an doki abin kaman wani kaida ce ma daga zaka mun ya Qur'ani ai mu zauna wannan addu'a na alamun hun bi Qur'ani alaka zaka zalbi Qur'ani wannan bai zo ba su bai zo ba ruwaya ta fadar annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum da addu'a da mutum yayi a sunan addu'a ya roki albukatar shi bayan karanta Qur'ani ana samu suna yi cikin magabata suna yi ba wani amma wannan addu'a ta khatamul Qur'ani ka sa bayan Qur'ani a rubuce ba ta da isnad daga annabi sallallahu alaihi wasallam fikira sai maganar wani ya ce sallah da ake cewa tsakanin kiran sallah da ikama akwai sallah maganar ba ta da tushe to shi musamman magana ba mai yake ne ba ta da tushe saboda cewa sallah tsakanin kiran sallah da ikama akwai ruwaya cikin bukhari cikin sai musulun hadisi abdullah bin mughaffal ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salatu baina kulli adhanaini sala an ukuta liman sha'a to idan abin da ya tabbata a bukhari cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce tsakanin mana kiran kiran sallah biyu tsakanin kiran sallah da iqama duk tsakanin kiran sallah da kana ta da iqama akwai sallah annabi dai su uku tsakanin kiran sallah guda biyu ma'ana kirsar da ya kama akwai sallah yadda ya so bi annan ko ta game su ka kenan ka ce ba ta da tushe ko babu ita ka ga hira ci kwaro tabbas ta tabbata sunna nafila tsakanin kiran sallah da ya kama duk kiran sallah da aka yi akwai nafila bayan shi hatta mahi wani ne ma ake cewa suke ka bus gawar wata a la'asar ita wani zaman tana zaman kanta ne gurin kiran sallah da ya kama akwai sallah tsakanin su wannan tana zaman kanta gurin ko da kara ta kusa gana iya yi kuma hata al'asar annabi sun iya cewa rahimu Allah maran sallah qabl asar arba'an annabi ya ce Allah ji kan mutumin da ya sallah raka hudu ka hal asar ta tabbata na fila kayan da asama ta tabbata dan da mahiya ba ka su cikin rawatib sai a kawo na bayan azhar kayan azhar bayan azhar da bayan magaraba ta ma tana cikin nafila tabbatar ta hamma annabi addu'a Allah ya kan mutumin da sallah raka hudu kayan da asama ba ma bi ba kenan a takaice dai kurin akwai sallah tsakanin kiran sallah guda biyu kowanne ma kowanne ne sai addu'ar da ake ma jariri an ka je ganin jariri wata addu'a za ka mishi yawa matsalar wa addu'a ga jariri hatta wannan ta cikin sin musulun ta barkula filmu fi balaka ruwaya ce magabata suna yanta amma babu ruwaya da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dai aka keɓance ta zama jariri duk addu'a ta alkhairi zaka ma yaro duk abin da ke na zaka ma yaron ka ne na wani ne zaka mai addu'a a buɗe ba magana lafazi kaza ya kai ga kaza ke lokacin lafazin da ka zaɓa kai abu ne mai kyau wannan mata kin sirrin musulmi ne kaka ɗauka wa annabi ne ita za a yi kurin wani zai ɗauka kurin ita kaɗai za a yi kurin ta gwani cikin magabata da wani ya yi ta kenan kai ma kai wata daban ta alkhairi dai almuhimmi dai ana neman yaron alkhairi Allah kare shi sai addu'a ta kuma ta yau da kullun ce yawa kan ta da uwa yaron ta u'izuka bi kalimatin la tamat min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama wannan ta da kullun ce ta Allah kare yaro in zaka yi mishi to ta da kullun ce ina ga nan ne bakin tambayin sai sabon karatun mu bayan mun kare magana kiran sallah huta da ikama ga mata wanda dai ƙarshen ruwayan muta aisha radiyallahu anha tu'adhdhinu tuqim tana kira ta tada ikama tana tsaya tsakiyar sahu na mata a sahu na gaba sabon karatun mu masala ta 18 kenan dukhulul masjid ba'da salati fihi ka shigo masallaci an yi sallah an ƙare me za ka yi ce ƙari sahib al-muguni cikin ibn qadama cikin littafin al-muguni ya ce wa man dakhala masajidan qad sulli fihi wanda ya shigo masallaci tuni an yi sallah an ƙare a cikin masallacin sai ya ce fa in sha'a adzana wa aqama nasa alai ahmad in ya so yana iya kiran sallah ya ta da ikama ya ce ya wannan magana imam ahmad da imam rahul atharan usa'id bin mansur an anas annu dakhala masajidan qad sallaw fi فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة رواية ta anas bin malik ya shigo masallaci an yi sallah an kare a masallaci fa'amara rajulan fa'adana bihi ya sa wani cikin wanda suke tare ya yi kiran sallah kuma ya tada ikama shi anas fa sallah bihim fi jama'a ya musu sallah jami'i da jama'a wannan shine magana ta wanda ya shiga masallaci an kare sallah kuna iya kiran sallah ta da ya kama ku wannan sallah ta da bayani ya zo ba kira ba a wurin a kira sallah zai kai nesa dan ba ba kowa kake kirawa ba wa in sha'a salla min ghairi adhan wala iqama haka idan ka so kuma kana iya sallah babu kiran sallah babu iqama wannan shi ne babu kiran sallah babu kama kana iya yi sai ya ce nan shi kun mai dalilin shi fa'in urwa urwa ƙal fa'in urwa ta ƙal idan ta haita ila masjid ƙarƙar sallah fihin nasu azanu wa aqamu fa'in na azanahum wa iqamatahum yajizu amman ja'a ba'dahum وهذا لقول وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يضر الناس بالأذان في غير محله يجي أروى bin zubair ke ya ce idan ka zo masallaci kar salla fiye na mutane sun salla sun kare a masallaci azzannu a kamun sun kiran salla sun tada ikamansu sun kare kai ka zo sai urwa ce fa'in na azanahun wa iqamatahum yajzu amman jaa ba'da da kiran sallar su da iqamar su ya yayi ya wadata da waɗanda suka zo a bayan su ko suka tada sallah babu kiran sallah ba iqama duk wanda yazo an yi kira an yi iqama kun zaka yi sallah yace wa hadha qaulul hasan wannan magana ta kiran sallar 'yan farko ya wadatar da 'yan baya da ya kama su ta hassan an hassan albasa cikin malaman tabi'ai hassan albasa ke cikin malaman tabi'ai da imamun sha'abi da imamun na ƙaiduwan malaman tabi'ai ne haka suka yi fatawa kan wannan masala sai ce sai dai hassan wani albasa da shi ya ya ƙara bayani ya ce kana habu ilim an yuqim abin da ya yi su ta da kama ko da ba su kiran sallah ba su yi kama amma wa idza adhan in aka idza udhin aka kiran sallah fal mustahab an yakhiza in aka kiran sallah to ba waccan ba za a ake neman jama'a su zo za a yi ta ƙasa ƙasa ba tare da an daga ta sama ba kenan in an kiran sallah ba za a yi shi a wajen kiran sallah wancan yace wala yajharu bihi kai ya bayyana da kiran sallah an ha an yi da Allah ya koran nasu kadda a rudin mutane bil'adhan fi girma a yi kiran sallah ba lokacin yin shi ba shi yasa amma ana yi kiran sallah nan menene yin almuhim cewa kiran sallah ya halitta ga wanda ya suka zo daga baya amma suna iya yi a ƙasa ta da abin da yake da wajibi cewa wanda za mu ta shi ne ke da ƙarfi da ta masu cewa ba a bayan yin ba ikama ita ce kun da almuhimmi ta yi muhimmanci wajen yi tunan masala biyu ce ba magana kiran ba ko ikamar ba masala biyu a nan take bayyana ga waɗannan sahabai guda biyu don za mu ga na ga na bin masa'udu ne shi ne na ga duka magana biyu ce da na maganar mai ganin za a iya yin kiran sallah a yi kama a yi jami'i a masallaci wannan anas bin malik aqidar shi shi ana iya haka nan kuma ya tabbata wannan labarin na asaran ya tabbata hadisi ta tabbata kan cewa anas bin malik iya haka nan iya zawa masallaci an sallah an kaida almajiran shi ya tada ayi kiran sallah a tada iqama ayi sallah da almajiran shi an sai tabbata haka nan albani rahimahullah ke cewa wannan mas'aloli na wa'annan sahabai guda biyu kun za mu ga anan shi sai da sabik ya karkata wajen halitta ko magana an bin malik na halitta jami'in biyu a masallaci shi sabi kabancan asarkin na ibn mas'ud da shi ma ya tabbata na ga abdullah cikin musannaf haka imam tabrani ta yi ruwa ta tabbata ta ibn mas'ud shi ibn mas'ud kawai albani shi albani abin da ke cewa shi ka dalilai na duka masalar biyu su masu ganin cewa ana iya jam'i biyu a masallaci wannan shi ne hujjarsu da wannan da ruwaya ta mata tabbata cikin sirrin ibn abi shaiba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah an kare sai wani ya zo bai sami sallah ba sai ya fara sallah annabi ce mata sadaka ala haza wa zai ma wannan sadaka mana ya kama mishi si daya cikin sahabbai wanda yake cikin masallacin ayin sallah da shi an ga ruwa ma an ce an ce abubakar siddiq ne matar ruwaya ta kawo suna abubakar abubakar ya tashi ya bu wannan wanda ya zo an yi sallah an kare suka samu sallar jami'i da wannan bawan allah wannan shine magana biyu ta madogarar masu ganin ana iya yin jam'in sallah ko da an yi an kare masu ganin ba a yi ba dukkan wani magawata ne lamata da gita rishi kan matsala masu ganin ba a yi da shi albani rahimahullah ba shi kaɗai su bin ba su saimin da jamhurin malamai magabata shafi'iya ha aka ce malikiya hanaf na gaban da hanabila duk suna kan cewa ba a yi me dalilin su su cewa ba a yi da harko akwai ruwaya wadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga unguwa an sallah an kare da wasu sahabbai yana iya zawa jami'i da sauran suke tare ko da jama'a na masallaci amma sai koma gida sai ya sallar shi a gida da iyalan shi na biyu shalbani iya cewa abdullahi bin mas'ud afaka min anas ya ce ibn mas'ud cikin sahabbai ya anas ilimi da fahimta kan sababi ya yi shi kwarewa anas bin malik da ibn mas'ud shi kuma ya tabbata sun zo masallaci ban haka yake da su da alkama da sa'adwa sun zo cikin almajiran shi su ma sun zo masallacin an yi an kare da wannan ruwa ya magana ta inganta ce dama haka an san shakata da aka ce yi da shi ba yi sai ya koma gida suka tafi gidan shi da shi da su asawa da su alƙama cikin malaman tabiyai suka tafi gida suka yi sallar jami'in su kina waje bin mas'ud ba yi kaga nan magana ce biyu su wannan bangare masu cewa ba yi ganin annabi sallallahu bai yi ba ya koma gida yayi na biyu abdullahi bin mas'ud bai yi ba ya koma gida ya yi to amma yanzu ba mu je mu cewa nan sami ya ce ka ai ko ai su masu ganin ba ai an kaka wacce ruwaya ta abubakar yabon histe wannan ai ba matsala guda bace ba wannan wani ne daman da shi aka yi sallar bi ne na fila ce bugun suka yi kama mashi ne dama na mace wata mai sadaka an zama iya zama ta kama mashi ku yi tare su masu masu ganin ba a yata albani a kawo magana cewa ba a hujja da wani magana almuhim wannan mas'ala guda biyu hujja ta jamhur kuma a hili take karara bude kohar jam'i biyu sama da guda a masallaci yakan kawo rabo jama'a jama'a su zo su dan za samu tsegumi ko ga limamu wasu ibin shi a yoni gungu sai ya kare zo mai tamu aka samu hakan samu hakan zai bude kowa ta gungu ta rabuwa kan jama'a wanda kuma an san ana bayyana wakana cikin wurare kuma da cewa da mahimmancin zauwa a yi sallar jam'i in har aka san akwai damar jam'i biyu uku hudu mai mai nace gaugawa muke ta gaugawa mu zo an mun zo mai tamu mun jami'i ne ko mene ji ga bata lokacin gaba yawan bari ga ya da jangala ta bazar mun jami'i ta jami'i kenan mun war ruyin hada kan jama'a ruyin haduwa a lokaci guda kowa ya zo a gama ya sallah wannan zai gushi an ka abubuwan da suka tsira ga daɗaya ne da za mu zo mu yi tamu wannan ya ce kenan aka buɗe wannan kowa ga fitina na rikici tsakanin mutane za ku ko fitana kuma ka sakaki wajen halartar jam'in sallah kuma a wannan tsarin sai a yi awa ana sallah mun zo mun kare ta mu wani gungun sun zo ya yi ta yi ya yi awa ana sallah ba damuwa baka magana kur ga sabi ta wannan shi ne kenan matsala cewa a yi jam'i a masallaci kuma dole magana guda biyan uwa ba haramci amma a gaskiya wanda ya yi rashin jam'in bishe lahiya ku shi maganar jamhur wannan shi ne kuwar magana amma wanda zama ka ce baka sallah ba ko ka ta haram amma abin da yi ni misali abin da ya sa nake ma ƙara karkata wajen rashin yi saboda akwai ruwa cikin suna abi dawud din da kiwo ta mace ta neman lada ci ko ruwa ta inganta cikin abi dawud annan sallallahu alaihi cewa wanda ya zo masallaci a san ba maza da ganga maka ba ya zo an makara an kare annabi ce za a baka ladan jami'i kamar da kai akai bala nake nema ba zan zan saka na cikin cikin sabani eh sallah da kuran ni zaman hiran kana zo ba ba ne zo bini ba ni ba da ban kowa sallah na kar ni ni da wani zo ya zo ne zo liku da kai ko ya ya saka jami'i ka ka to ka ba ka turishi ba tana ga goma sai ana yi na ka barin tayin barka amma ni ni ne banda bin jami'i banda jami'i biyu gaskiya amma ga kada kudin yawan banda tule ka ya sabu lahiya a ga wani shi da ke na ra'ayi na manganu da a takaice gano su ne tushe manganin tushe amma babu hani ko ce a yi wannan shi ne kwanan illa wannan kare fitina kullum a cikin jama'a shi ya yi wancan maganin ce bakwata jamhur bayan na mazahib guda uku wannan haka irin su albani su usaimin su bin baz da dama cikin malamai suna ga hatta dan fiƙi malakiya dama abin sarari haka ne to amma duka babu cewa sallah ba ta yi ba babu duka ba ta yi ba a da an ƙihin haka kwar Allah wa sai amin ya ce sai alfasalu bayan al'iƙamatu wasala ban raba tsakanin iƙama da sallah a yi wani abu daban an ta da iƙama kayan a yi sallah wani abu ya zo wani hankali dawo ko kaza wannan magana ce zai magana kanta a samu a bambanta a ɗan lokaci wani abu tsakanin ikama da ta da kabarar sallah ba kiran sallah ba ikama da ta da kiran sallah an yi ikama an ƙari abokan yi kabar haram ko to an yi ikama an ƙari kaf sai wani abu ya zo gito magana ke ne ya ce juzu fasalu bayan ikamatu wa salati bil kalam wa ghairi ya halitta ja'izi ne shi na iya juzu a bambanta a raba tsakanin ikama da sallah da magana ko wani abu ba magana ba ko wani aiki misali wala tu'adu iqamata ba a ta da ba a sake ta ba a sake ta da iqama da wani abu da bambanta da iqama a ci an hira wata tamna a sake iqama a ba sake ta wa in qala fasal ko da an jima ana wannan abun bayan ta da iqama kana aka dan lokaci ba a sake wannan iqama me madogara gata fa'an anas bin malik qal وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم رواه البخاري يتي النبي صلى الله عليه وسلم هجشي أنس بن مالك يبالي لابان cewa an tada iqama annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da wani mutum a gehen masallaci sun tattaunawa ne yazo sun tattaunawa ya ci gaba da tattaunawa da shi bai zo ba aka bai zo bai kamar harama an kare kiran ikama an yi komi jimawa da yace hatta namal qaum hamadan suka fara barci kasa an jima kuma yazo aka tare sallah ba sai ba ta ba sake kanu ba ya ce wata zakar nabi salasalama yawon annahu junub ba da kamata lakun wata rana wannan wata man buhari ce kun ya ce wata ruwaya wata rana annabi salasalama ya tuna annahu junub an tare kama hituna iya janaba faraja ila beti ya koma gida fa tasala ya yi wanka sun ma'ada ya dawo masallaci wa salla bi a sahabi biduni ikama ya yi salla da sabai ba tare sabai ikama ba taimar bukhari ya mashi ya mashi babi bab idza qala imam makanakum shi sai bukhari babin da mashi bab idza qala imam makanakum babin idan liman yace ku tsaya da ayi kaman kai annabi ta makanakum kiran ko tsaya ko tsaya wurin shi eh ko tsaya wurin shi shi makanakum an kare kuma za ta kabara kun tana da jama'a ce ce ko tsaya ne wannan shine wani gawata rana da na bar makata na Huzaifi rahimahullah an ta da sallah masjidil haram na bawi na Madina duniya ko kallon shi an yi kun kun sai ku yi haka sai tsaya sai makanakum sunna kin ba wani mace nan kan na'ibi kun tayi kana kun tsaya ku hakuri kan zan kai ana da kashi kau ka ce sai alaji gambo ku tsaya in je ya wallahi sai alaji gambo ka fara maka abu idan ma ta da ka ba zaka shi ba zaka fara maka kallama shi ma zaka kashi kashi isan lai dan gari a duniya barka ka dawo kun ka bar zai kwashi sallah kun wallahi sai fi ana ko aka ko ana kallon shi kurin yace makanakum ya wuta ga masallaci yaji an jima ya dawo ya ci Allah sun na kenan kenan ba matsala an ta da ya kama na abin gito a ji a ida a dawo ba wani matsala a cigaba kuma an kada cigaba kuma ba wani sabon ya kama kuma ba- ba ba lahi ya kai ba shi ne magana kenan shi ne da sai a zanu ghairil mu'addin ratib wani ba akwai ladani ratib kuma kama ana akwai la- tsawon ladani ne ake shi kenan to akan haka la yajuzu an yu'addina ghairil mu'addin ratib illa bi idni da kamata kun ka kawo ziyara kwallon karatu ko nan da ka tashi kun ka ka amsa ka amshi kun ka wani kiran sallah a hit hit uzunin alal ya yi haka sai saboda ba tsari kenan ba tsari kenan to ko aka tsari ne musulunci eh kamata ba wani ya zo ta da ya kama akwai ladani ratibi hit uzunin shi yace ta kai kuma kai haka na alaji kuma ba ya da hujja ita da da shi ya rubuta ke ya ce illa bi idini aw an ya takhallaf ko ka bai zo ba ya makara to wannan fa yu'adhdhina ghayruhu aba wani hewa wal uzni yazo yi makhafata fawat waqt ta'dhin dan kan lokacin sallah huci kuma shi bai zo ba ka sa wani wannan shi ne sai ma udifa ila al'adhani wa laysa minhu na kuma sai maka bayanin ababen da aka dangana wa kiran sallah alhali ba su da alaƙa da kiran sallah ko da sallah eh ba su da alaƙa da kiran amma sa an gama sayo da gobe ko da suna kamar tsara suke ka san ita bid'a kowa da irin tashi babu dan musulunci na guda ko ina kashi ɗaya ne amma ta bid'a ko da gida ko irin tashi illa ko da take yawo ta shiga gari da yawa nan dai sai maka maka bangana cewa ababen da aka dangana aka lika zuwa ga kiran sallah amma wale minu amma ba su da alaka da kiran sallar sai ke ce maka al'adhanu ibadatun wa madarul amal fil ibadati al ittiba' ita kiran sallah wata ibada ce ta musamman shigo madarul amal fil ibada duka makewaya a je a zo al'amarin duk da yake da alaka da ibada alattiba bi ne kurin kake ba kai za ka yi ba ba ka da naka bi ne kurin ba kirkira fala yajuzu lana an nazida shay'an fi dinina aw nanqus minhu bai halitta gare mu mu ƙara wani abu ko menene cikin addinin mu ko mu rage ƙari ko rage mai halitta cikin addini ba a ƙari ba a badadi ya ce wa fil hadisi sahi cikin hadisi ingantacce tabbatacce wanda bukhari ya kawo musulmi ya kawo ya ce man ahadasa fi amarina hada ma laysa minhum fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu sabo cikin wannan al'amari namu mana islam ma laisa minu abinda bai ciki ya kirkira fauraddu ya ci ai batin a banza lalatacce ne kayi banza kurin eh an maida maka ba karba sai ke cewa wa nanu nushiru huna إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى قيل لبعد عنها من الدين وهي ليست من منه في شيء يتي أنا تشيت أنا نشير إلى أشياء غير مشروعة يتي زامي إشارة دام نونا wasu ababe wanda ba a shar'anta ba amma duruja alal kasir da yawa sun shigo da su sun musu kutse sun kutso su cikin duruja alaiha sun kutso su da yawa mutane sun kutso wannan ababen hatta khuyila li ba'd anna min har aka samu mutane suna ga alama ma kama addini hatta khuyila li ba'd aka samu mutane kama abin ma yana alaka da addini dan yau da gobe alhali waye laysat minhu fi shay alhali abin bai da alaka da addini amma kuma kama addini dan an saba yi da kullum sai ta min zalika daga cikin ababan da aka dangana ga addini bai cikin addini zai jiro maka wasu daga ciki ya ce na ɗaya ce ƙaunar mu'addin حين الآذان أو الإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وجن لا إله إلا الله أن قارئكم كن فقارا هيس قارا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله رأى الحافظ بن حجر يتي أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ويجوز أن يزاد في غيرها in dai addu'a ci abinda yake ya zo kalma ta zo daga tushe kanan saka salama ba a ƙara mata yadda abu ya zo haka za la'ila ila bakin nan wani ne ɗan waka samun cikin abin a ƙida ma sai wani mai magana ƙidawa iya cewa la'ila ila da shi muhammadu sulasalar salalai ya ce a ce tumi matsalin muhammadu sulasalar salalai ba shi mutane su manta ai kallon muhammadu rasulullah tun farko ka faɗe ta da ta kawara ma a shaɗu allah ila da shaɗu marasu ka faɗe ta baya misa za ka ta ina ba wurinta ba ka faɗe ta ka ƙare tun ka yi ta a takaice dai ce kenan amma wa juzu an yi za da fiye da in ba addu'a ba ce ba ta annabi addu'o'i ne gare kai kan kawai kana ƙara ko ka rage na ka rage man kai mata manzan allah ba annabi zo ya kawo shi kan kara haka da kuran haka abin bin hajjar hudu ya ce kada shi kusa ma'ai da al'ajaluni fi kashe fula kafa ya ce masahul aine ne bi baɗin almulatai sababatai shi ma kwanan wani gana gogo sana shi ya ce shawar ido biyu da cikin yatsa wannan sababa mazagiya da minuniya kai sababa ta lalace sababa kamar mai zagi haka kin zaka yi abara iya kaza gaba mana haka ta sababa kamar mai zagi dan na taki zagi kuma zagi kuma ake tasbihi ta sababa lokaci ya baba a takaice da kenan sa shahu ido biyu da cikin yatsotsi waɗannan manunai manuniya guda biyu ba ta kabilihi ma bayan mutum ya sumbance su kuma sai ya shahu a idan shi ni wani gajiyar filansu ya ce ana haka inda sama'il ƙaunin da muke sallah ce a shaɗu an na muhammadan rasulullah sai na akwai abu ne kawai hada addu'a hada kuma sauta addu'a zan jaka ba zan kwanta an zo nan ya sumfanci ya tsa guda biyu ya shawa a ido wajen shaɗu an wani rasulullah ma a ƙauli a shaɗu an muhammadan abdu wa rasulullah kuma zai tana rasulullah zai ce ashhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wal islam dinan wa muhammadan nabiyya haka suke hudi rawahu dailami ana abi bakar ruwaya ta zo mama dailami abi bakar yake ce annahu lamma sami'a qawlal mu'adhdhin ashhadu anna muhammadan rasulullah qalahu wai ruwaya an samu abubakar su daga lokacin da mai kiran sallah ce ta annan muhammadan rasulullah yi wannan magana ta أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا aka ci auka yawan magana shine kalar ya hudu magana wa qabbal batina an mulatai sababate ne da wannan kalmar da zikirin ya sumbanci ya tsotsin shi guda biyu manuniya guda biyu wa masa aine ya shahidan shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ba uga yana ya annabi ce man fa'ala fi'ila khalili kaji duk wanda ya irin wannan aiki na masoyi na faqad hallat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi inda gaskiya ne eh ba gaskiya ba قال في في في في المقاصد الحسنه في المقاصد ما الحسنه كان اقول da ake wada ware da tauya hadisai masu an san shahara kuma ana aiki da su da ya kawo wannan labari sai ya ce la ya sai wannan ruwaya ba ta da inganci wakaza haka akwai da ilwata haka ya ce la ya sihu ma rawahu abu al-abbas bin abi bakar ar-razzaq al-yamani al-mutasawwif fi kitabihi mujibatar rahama ba damin magafira wani basufi ne ya littayin shi mai suna mujibatar rahama wasu aibin magafira da sanayi fi a cikin sanar akwai mujahid ba san sun ma san matsayin zama cikin ilimin hadisin ma in ka kuma da hadisin mun katar daga hadar aka ce alaihi salam annahu qala wa hadar ya ce man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin yaqul ashhadu anna muhammadar rasulullah in hada kai kace marhaban bi habibi wa qurrata aini muhammad bin abdullah summa yuqabbil ibhamihi to nan babba ya kace ko anan ta kuma nan an kaji ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai kuma marhaban bi habibi wa qurrata aini muhammad bin abdullah yake ta sambance babba yatsa guda biyu sun mai ƙabbil ibrahimai mutum ya sambance babba yatsa guda biyu wa ya ja'alu ma ala ainihi sai ya sa yatsa biyu a idan shi guda biyu in yi haka lam ya ami wa lam yarmud abadan har abada ba zai makabce ba zai dindimi ba inda ya tabbata ya ce ma wani kala gayar zalika ya kawo ma wasu addu'o'i ban da wannan sun maƙala amma shi ma cin gasa na sana ya ce wala min si fil marfu min kulli zalika ba abin da yanzu kanin sana wannan hadda duka ba wanda mai inganci kamar na doyin suna nan suna yawo kuma ba kuma su su sai ce maka saba bai sun shahara ana yi kama abin amma bai da tushe bai da inganci sai ka maka su in maka san san sai kenan in ka haka kaka yi kamar masu yi gurin nan in ce kamar nasiya shi mai ga gaman abin bai da tushe ka wallahi ce ba maka ta ba ba dindimi ga shi kenan sai abinda yake da alaka aka gama da kiran sallah bai cikin kiran sallah kuma babu shi ya ce a taganni fil azan wal hanfi waka waka kiran sallah da irin da aka ce kare da aka ce waka akwai haka lalace nauni ne na ake na karya magana ko lankwasa magana amma da ziyarar harf au harka au mad amma a ƙara wani harfi a wani wuri zai yi wanda ya san hatta kirasta na harfi za ga an kaɗo ko abin tushe musulun suna kan faɗi akwai wasu tsari na mawaƙa irin hatta kwanan kiri da ake yi za ka yanci akan wazan wani ne akan wazan wani ne a wazan ne daban-daban suke na na waka suke da shi in za a ƙara wani harafi wani duk abin yanzu daidai ko a ɗan rage wani abin haka aka yi gudun ƙarin wani na music suna yi ko da a saudiya wani magana ce ke irin wannan tsari ne duk da jikin zaka ji wani lokacin an dogon madda da babu ita ita awon madda an gaji tumar da aminka misalin ce an ce misali a kowace misali zama wajen a shaɗu ma a shaɗu an hayyalan kaga duba bishi akwai da wurin da ba kurin akwai shi da ta kace ka kara wani washe kurin ƙarin don daɗin murya ka tabbatar allahu misali allahu akabar ba madda wata wuce ka'ida allah babu shi a rubuce ya saba ka'ida ba wani madda a cikin ka'ida babu ta harka rera ba shi ne wakawa ta gani kenan shi dai ka amin tsari na waka kuran ka ƙara harafi ko harakar da babu ita da abu ya daɗi ko a ƙara dogon madda a takaice kowar irin na shi kowar irin kawai da ke hukuna kwatakwakware na ya ce wa hada makaruhun wannan kware ba a san shi an ki haka nan ya ce fa'in adda ila ta gairar ma'ana a wani bahan mahazur ko haram in ma iya canza ma'ana ko ya ka abin da ba a so ka sago yanzu misali wajen shahadu an ka hanzu akwai alamtun su famu kenan kana kamar tabbata bane ba shin kenan kaman baka tabbas ka shaida ka na bi kamata bana akwai su famu na bi kamata ba kamar ka da ka shahadu kwanna muhammadan kana hanzu ba akwai shakka babu tabbas kenan kana tambaya ne kenan duk abinda zai kai wata abinda zai shigo na abu da an hana a yi a wurin ka shigo da shi to haramu ne ana haram haramu ne ba ka aikata haram wa an yahya al-bakka qal ra'at ibn umar yaqul li rajul inni la ubghituka fillahi ثم قال لأصحابي إنه يتغنى في آذانه ويأخذ عليه أجرا ابن عمر يا قوني لا داني yace ni ina kin ka dan Allah bana san ka dan Allah haka yace bana san ka dan Allah me yasa ba kasashe da Allah ya ce nan wata ganna fi adan iya waka waka kiran sallah iya waka shi kan kaji kamar kalmar wata waka da suka ji kwarin da yawa haka da an san shi kuma iya waka ƙur'ani kuma iya a masallada kudin biya shi sa ce bai san shi nan da ya ce ga maka aibin mai da kiran sallah kan wata waka waka harka waka abu karin harafi ko haraka a na kiran waka irin tsari na na waka da kiyaye sai a tasabiyu qabla al-fajr yin tasbihi ladan zai zo ka hin lokaci nan ma ko sura suna yi amma sura wasu kasashe abin yayin nan kwarewa to za su zo kayan kiran sallah kayan lokacin asuba ya haura kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya kai ko irin aka sa a sa qira'a cikin dare a sa qira'a ta yi dole ba daidai bane ba ba daidai bane ba dan ka sa qira'a ko qira'a ba sa ba a yi qala fil iqna wa sharhu ya ce min kutubu hanabila ya ce wa masu wata azina ƙabar alfajari min tasabihi wanne shi wa rafi'ar sauti bi du'a wa nahu zalika filmazin falisa bi masanu ya ce duk abin da ba lafazi ba na kiran sa ba ya kama kiran sallah duk abin da ba lafazin kiran sallah ba kayan keto alfijir masu tasbihi ne ko masu raira wata waka ko daga murya da addu'a da makamantan wannan a yi a wajen kiran wurin kiran sallah filasibi masanunan bai cikin sunna filasibi mashinin filasibi masanunan ba sunna ba ce ba ya ce wa mamin ahadin min ulama qal inna ustaba malami cikin magabata da ya ce mustabi na yi shi bal huwa min jumlatul bid'a al makruha iya da cikin ma bid'a da aka ki li'annahu yasa li'annahu lam yakun fi ahadi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahadi ashabi ya ce domin babu irin wannan abin annabi yana dare babu wani abu da ake kayan kiran sallah kamar cikin sallah lokacin cikin dare ba abin da ake annabi yana raye haka zamanin sahabban shi ba abin da aka san irin wannan ba a lokacin sahabban shi ma shi da haka wale salahu asalin fi ma kana ala ahadin yuraddu ilai shi da haka ba shi da wani tushe wanda za a mai da a asalin annabi a zamanin annabi ko sabai ba wata magana wata madogara da za a mai da samun wannan waka ko tasbihi ko kaza a cikin dare kayan lokacin sallah asuba ba da wata makoma yace fa laysa li ahad an ya'muru bihi dan haka bai dace ba ga wani ya sa ayi wala yunkaru ala man taraka ko ba ta dan ka sa bai a gari kai ba kai ba ka ka tsoro bai kamata ka kai in kada ga wani ba bisa ku buka yi na akwai sanar abubuwa zama jiki a wani kurare ke ba a yin inkari ga wanda ya bayyace mai sa'i bari wala yi allon istiƙaƙar su bikon bai kamata ba ga biya na kuma su kama aiki ne ha ce za a biya za ka biya a wata dalilin mai wannan aiki ta cikin dare ya na shi da ko ya tasbihi da wani aiki da yake ina masu ake biya masu aikin addini bai kamata ba li'annahu i'anatu ala bid'a domin taimaka ma bid'a ce ta haka taimaka aka ba shi bai taimaka bid'a ce bid'a ce ba yi wala yurzamu fi ilahu kuma bai kamata a sama wani a ce ولو شرطه الواقف لمخالفته السنه الواقف هنا معناه akwai kamar masallatai wanda suke da wakafi ana biyan malama ana biyan kaza a ciki to bai kamata ba ko misali masallacin ko mai kula da wakaf ya ce ya kamata a yi wani abun bai kamata a bai dawa ba tun ba suna bace ta kalla ba akwai wazara ta wakaf mata wurin ta wakaf don abubuwan karkashin wannan wazara kin suke ladane da limamai duka a ta saudiya da ce ko da wakilki mai kula da masallatai ya ce a yi ba mai da'a yace wa fi kitab talbis iblis li abdurrahman ibn jawzi yace wa qad ra'aytu man yaqumu bi laylin kathir ala manara yace naga wanda ke tashi cikin mananan laylin kathir mana yankin da mai tsawo cikin lokaci fa yanzu wa yadhkur ko yadhkir iya wa'azi iya tanatarwa iya kalmomi na a cikin cikin dare ya tashi ta wa'azi iya tanatar da mutane ko ya karo surutun min alqur'ani ya kanta alqur'ani bi surutun murtafida da murya sama kamar nake sallah so a can na bada speaker fayamna an-nas min nawmihim kaga yin haka zai hana mutane barcinsu lokacin barci ne ba kwa ta ne tashi mai sallah eh lokacin ka ta hana mutane barcinsu wa ya khalatu ala mutahajjidin qira'atan kuma masu qira'a sallah cikin dare zai ka soko musu na iya rikta musu karatun su ana karatu ana ana karatu ana jan hankalinka su masu sallar masu masu masu tahajjud ya hana su ya hana su nutsuwa masu barci ya hana su barci wa kullu zalika min munkarat dole iya daga cikin munkarat munkar ne munkarat ne ya cikin munkar abinda ba so wa qala hafiz cikin fitul bayan hafiz bin hajar yace kina ba an jima ne a sura ne yace ma uhud min at-tasbih qabla as-subh qabla al-jum'a abinda aka kirkira na yin tasbihi kayan sallar asuba ko kayan liman yazo da juma'a kayan kiran sallar juma'a aka tasbihi ana yi ومن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الآذان بس daga cikin kiran sallah la lugatan wala shar'a a lugance a luga bas cikin alaka kiran sallah haka kuma a shar'ance ba kiran sallah bane ba kina an ji ma'ana a wasu wurare a takaice dai kullun da asuba ba abin da kiran sallah na horko an asuba shi mata kusa an jima kuma ayi na keta wa shine kullun sunna sai ta yi aljihar bisalatu wasalamu ala rasulullah sallallahu ala'uwa akibal atar shi ma akwai abu da aka saba da shi bayyanar da yin salati da aminci bayan kiran sallah ladan ya yi wa annabi salati ana da ladan shi ma gairu masharo ba shar'anta shi ba bal huwa muhdasun makaru bid'a ce ma abin ki qalibin hajar fil fatawa al kubra qad istafta qad istafta mushayikhuna wa ghayruhum fi salati sallallahu alayhi wasallama ba'd al azan al kayfiyya da yawa daga cikin malaman mu sun yi fatawa kan wa annabi salati da aminci da sallama bayan kiran sallah akan kayfiyya allati yaf'aluna yaf'aluha al mu'adhdhinun inda masu kiran sallah suke yi bayan sun ɗaji masu wa nafsa nawa ajilati da kake kai mai ji su ma yasa ɗauka ala spika ko a sama suna yi fa'afatau bi annan asalin sunna asali a kowa annabi salati a bayan kiran sallah amma wala kaifiyya bid'a wannan kaifiyya ki bid'a ce wasu ila shekh muhammad abdu mufti da yaran misiriya annan salatu salam annabi salama a ƙibar azan fa'ajab an mai tambaya a kan wa annabi salati da sallama bayan kiran sallah fa'ajab sai an masa fatawar cewa ammal azan faƙar ja a filakaniya annahu lesa da gairar makatubata ziltai na kaniya ya zo a cikin kaniya cewa bai daga cikin ba'ayin shi a sallah ba ta farilla ba وأنه خمس عشر كلمة كما دام قوم شابير كنا نصلى وآخرها عندنا كرشان كنا نصلى لا إله إلا الله بكنا كنا نصلى وما يذكر بعده وقبله كل مستثارة بدعة da abin da aka zo kahin lafazin aka ƙara kayan kiran sallah ko bayan wannan kalmar ta la'ila ya cikin musatar mutakar bidoyi abin da aka kira daga bayan bid'a ibtida'at litalhin la li shay'a kun an dan awaka kurin dan awaka kurin a rera abun ba dan wani abu ba mana kurin dan dadin murya a kurin wala yaqulu ahadun bi jawazi hadha litalhin ba wanda zai ce ya halatta wannan eh wannan rerawa wannan wannan kira ake kira sallah waka waka wannan ana waka shi wala ibrata bi qawli man qala ba kula da mun hudin mi hudi dan yace inna shay'a min zalika bid'atu hasana bid'atu hasana ai abala bid'atu amma hasana ce wannan ba kula da ba jin magana shi me zai ce ai bid'a ce amma hasana ce to ce ba kula da magana mai kawo da magana mai kawo ai bid'a ce hasana yace li anna kullu bid'atin fil ibadati ala ala hadha naw sai sai dun bid'a da tazo cikin ibada irin wannan to ba ba hasana ba sai a ce mugun abu ne eh mugun abu ne ba ta da wani kyau wa man da'a anna zalika laysa fi talhin ko kadhibi a ciki babu talhin na rera abun kaya ce yake kuran duk ƙarya rera ta kana abu duk ana abu na rera lahan da kuskure a cikin kurakure kurin kuskure na kira sallah kurin tona ya zama ka abubuwa da kira ta kacir kenan wanda babu su asalin sun shahara kenan amma babu su sai shurut sala shurut sala ma'ana sharuɗa wanda sallah babu su ba ta yiwa an babu su na abin da aka dangana shar ingancin sallah da su shine sharaɗi ma'ana abin an babu shi babu wancan kin in babu shi babu wannan shi da shi da samun wancan sallah ma'ana an ba shi babu sallah ya ce a shurutu lati ta takaddamu asala sharuɗan da suke gabatarwa na ya an same su tukun sallah ta zo wa yajibu alal musalli an ya biya wajibi ga mai sallah ya zo da wa'innan sharuɗa bai haisa lau taraka shay'an minha takunu salatu batila in har zai bar wani abu daga cikin sharadi da mun aka ce sharadi ne to in ka bar shi sallah babu sallah eh babu sallah an kabar shi sai ya kawo al'ilim bi dukhulil waqt dole in za ka yi sallah ka san lokaci ya shiga wa yakfi ghalabatu zan to ko da kana kai iya misali kana cikin wanda ake ko wani wuri da babu bantar ba gana rana to amma kai ake da muhi rinjan zatan ka lokaci yanzu aka shiga wani hali ba mantakin kun babu gana rana ballaka yau ko lokacin hadirin wanda hadiri ya lullube duniya baka da dama ka sai sana kai baka mantar balle a dai ayin zaka mantar zan samu nurin da baka da mantar nawa suka yi sallah kiran sallah da azumi kaga bayan kira rana ta hudu haka bakin hadiri da al'asar an shayi a kiran sallah ya kare kuma ga ta hudu wannan abin yawa kan annabi da dare yawa kan lokacin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dare ayin kiran ayin kiran sallah magariba an sha ruwa kullum zai wani hudu haka lokacin umar bin khattab radiyallahu an sha ruwa a wanda a kusa da gidan hafsa a wanda a kusa za ta abinci kuma na zo ya kware kware kalwa ta subhanallah saka tare karaba kabara dole himar rama umar ce la wallahi mamma ta kana sun ce bai wa ba mu rama ce wallahi ba mai da gangan ba eh ba mai da gangan ba mamma ta kasar sun mai ta takarar kusa ma'ana ba mai da gangan ba da abin da baka da gangan la da kama kanshi to ba magana marama ce mata karafin da sun kenan in ka sha abinci bayan ka tabbatar da ka ci abincin hairan ta kullu ba nan gama kai ba azumin ka lashe lau haka da asuba a wajenka akwai sauran dare ka tsammanin ranar karfin da ka ci abinci daga bayan tabbata ka ashe asuba ta yi an wasa lama shi an baka ba magana rama duka azumi ya wuce kenan baka sani to kenan balle lokacin da ba mantar to ko da mantakin aka samu kai baka ita yanzu lokacin akwai mantar baka ita shi da daga cikin nan ka tabbatar da lokaci yayi ko ka samu galabatar zan kenan mahi rinjayen zatanka kana gana ta waɗansu faman ta yaƙana aw ghalaba ala zanni dukhul waqa dukhul waqati duk wanda ya yaqini ko ko rinjaye rinjaye mai ƙarfi zatan shi lokaci ya shiga ubihat lahu sala shine aka halitta ya sallah imma azhar imma al'asar magriba isha ko asaba sawa'un kana dalaka bi khibar thiqa a wannan ya samu labari ne wani amintacce bai da bai wani lokaci wayayi aw adal mu'adhdhin mu'taman ko kiran sallah na ladanin da aka amince dan sa kullu da ne kullun su barun su sai lokacin da ya gana ma zai kira sallah akwai mai samun latar makasanin da jima mana yara ta asaba dama yana da hini yan an ce saurin ce ce hajjai kun kare hajjai kun kare wai sun kare saurin kira zai hajjai kun kare kira sun an kuwa kare sai sai hutu a yi musu kare kuma ya daga kenan shi ya fi jikin jina kurin in gida sun kare su kurin zai salatu eh kakon da gaba kabiya shi ba nan ma haka cikin yan wane masalaci na suna da azumi ne muna jiran kiran sallah kai lokacin biyu ba ana kashe dai na hutun da ba za ce kawai na kashe limamin sun sha wuro-wuro sun sha lemu sun kare ci taba da alada liman kuku da nan kuka yi muna jina ashe ku kuna yi kun kare za ku je kakiyar zalla suna da yawa yanar mara alama kakan nan kai kai mai ji kaga zai tsamanin shi kuma tun lokaci ya amma shi yana ya sun sha sun ƙara sun komi sun ga komo kuma zai su kira sallah za bai dace ba lada ne da aka amince da shi iya kira nan lokaci ya gaya maka lokaci ya yi to ke da irin wannan ɗan irin ladan ka san kenan mai aiki da ka'ida kamar sun sa da kan al'alaji da mu shi da mun jinan lokaci iya haka iya mun tantar tarfe tarfe ku zai da mishi ma shi mun take riba kullum iya yi kullum kira zai ta mai kura ne shi to kenan ladanin da ka tabbata ka amince iya aiki da ka'ida to shi ma yakan aiki da shi awal ijtihad shakhsi ko kullum kai da ijtihad alama ba manti babu ladan kai da alama da kullum kai ijtihadin ka naga alama kaza kaza yi sai kai sallah kai ce kai au bi ayi sabab ai au ayi sabab min asbab kai duk saboda ka samu kai samu dalili da kullum da abin zaka samu saboda zaka alama lokaci yayi allati yasir biha al-ilm da abin zai baka suka shiga manta ga waye ga Abu Sallah ga abuwa da yawa da ake na Abu Sallah ga manta ga abu da yawa kai shi da ana so kullum in zaka yi sallah ka tabbatar da lokaci ya shiga kana ga mahirin jayin lokaci ya yi kuran a wani halin kana iya yin kenan sallaka don ka samu dalili na gane kamata mu tsaya ganin zamu shiga a tahara kuma lokacin ya ta yi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم وبركاته